السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل كراتو أشتوانا بساكن رحلة الخروج رمشا ساكنة عند شدة تسأكيا ويروى أن رجلا علق بشخص وأحبه فتمنى عنه واشتد نفاره فاشتد سلف البائس إلى أن لزم الفراش فلم تزل وسائد تمشي بينهما حتى وعد بأن يعود فأخبر بذلك ففرح واشتد فرحه وسروره وانجلى عنه بعد ما كان يجده فلما كان في بعد ذلك رجع وقال لا أدخل مداخل الغيب ولا أعرف نفسي لمواقع التهم فأخبر بذلك للبائس المسكين فسكت في يده ورجع إلى أسوأ ما كان به وبدت علامات الموت وأماراته قال نادي فسمعته يقول وهو في تلك الحال aslam ya rahatan ali mene ne ke salam aslam aslam suna suna ne ibn jauzi Allah ya masa rahama ya kawo shi a cikin littafin shi al munazzam ina jin zan iya tunawa shekarar ma da abin ya faru shekarar hijira ɗari biyar da arba'in da biyar ɗari biyar da arba'in da biyar hijira za ka abin nan na islam islam islam islam ɗin wato suna ne aslam aslam aslam ya rahatul alim wannan ma wasu ka'u zullu jannatin nahim رجاك أسكي إلى أسحى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل قال قال فقلت له يا فلان اتق الله تعالى فقال أركان ما كان فقمت عنه فما جاوزت باب داره حتى سمعت صيحة الموت قد قامت عليه إنها رسالة إلى العاشقين والعاشقات وقال أبو بكر بن عبد الله المزني جمع رجل من بني إسرائيل مالا فلما أشرف على الموت قال لبنيه أروني أصناف أموالي فأتي بشيء كثير من الخير والإبل والرجل وغيره فلما نظر إليه بكى تحسرا عليه فرآه ملك الموت وهو يبكي فقال له ما يبكيك هو الذي حول حولك ما أنا بخارج من منزلك حتى أفرق بين جروحك وبدنك قال فالمهلة حتى أفرقه قال هيهات انقطعت عنك المهلة وعلا كان ذلك قبله بأجلك وقبل روحه ما ليس أرويته ولمسوه ina jin hada sunan shi a cikin shi ibn zauri ya kawo sunan shi wato ya so wani wato kaga tsakanin soyayya namiji da namiji irin wannan soyayya kaga soyayya ce ta fasikanci na soyayya ce ta fasikanci yan liwadi shi ne maganar da yake ya so shi soyayya mai tsanani to har saboda yaƙi yadda ya kusa da shi sai ciwo ya kama shi waɗanda suke zuwa su duba shi har yi bayanin cewa fa shi ga abin da yake damun shi sai wani daga cikin shi yake a in dai wani ne ni na san shi zan je na lallabo shi ya zo ya gaishe ka shi ne sai yana kwanci bai da lafiya aka zo aka gaya masa ai ga wani nan har ma ana za a taho da shi sai da suka kusa sai shi wanda aka taho da shi shi wannan maganan banza ya zai je na gaida mutumin da na a kaina wajen yana tona yake rashin lafiya sai ce ya fata sai ya juya sai shi wanda ya ce masa zai je ya kawo sai zai ce masa da lokacin da aka gaya masa yana zuwa har ya samu sauki da aka zo aka gaya masa cewa ya koma kawai sai ya ƙara bincikewa ya ƙara shiga damuwa to yana cikin wannan halin ba shi ne mutuwa ta goma mutuwa mala'ikan mutuwa to a lokacin yake wannan abu ya ce yana kiran sunan shi asli cewa ya shi wannan asalin cewa shi ne kwanciyar hankalinsa sa'annan shi ne warakar ciwon da ya ramar da shi kai ya ce shi asla da yarda da shi ya fi allah yarda da shi eh shi ne abin da ya faɗa shi ne shi ne ridaka na eh asha ila fu'adi min rahmatil khaliqil jamil wanda yake tsaye a kan shi yace ni nake ce masa kana ka ji tsoron Allah shi ne buɗan baki sai yace ai ka riga ta kasance yace ban kai bakin kofarsa ba da ya kwalla ihu kafin a juya musu saura lahira duniya an gama shi ne ce wannan sako ne zuwa ga masu wannan fasikanci kuma saurari tabin Allah Allah shi ya abokan ɗan abdullahi muzuni yake cewa wani mutum daga cikin bani isra'ila ya tara kuɗi lokacin da ya zai mutu sai ya ce a kawo masa kuɗin da ya tattara ya tara dukiya iri iri yana da yana da dawakai yana da raƙuma kusa dukiya irin ta ja yana da bayi shi yasa aka tara masa su a gaba yana kallon su da ya kalle su kawai da ya fashe da kuka to yana wannan kukan kawai sai ga mala'ikan mutuwa yana cikin kukan mala'ikan mutuwa ya zo a surar mutum yake ce masa me yake saka kuka ne alhaji sai yake cewa na rantse na yake lokacin da ya kalle shi ya yana kuka shi ne yake kisa ga kuka sai yake masa na rantse ba da wanda ya baka wannan dukiyoyi ka gani nan ba zan bar gidan nan ba sai na cire ranka a jikin ki yake gaya masa sai gane magana sai yake to ya dan bashi lokaci ya dan bashi lokaci ya ce masa ai lokaci ya ƙare ya ce ina ma a ce samun bayan Allah ya saka ka samu wannan tunani da sai ka yi wani abin ƙwarai kamun ka ce kwabo ya zara rasa to ke ta zuwa mala'ikan mutuwa ne ta zuwa wa mutane ina da in yadda ila wannan malamin ma ya ta kawo su akwai ya zo mutane na ga akwai kisar na ke karantawa wani mai kuɗi irin kasan masu kuɗin da yadda suke sharholiya ya kawo abinci ya sa a kan gado na da kafa ana ta guli shi ma mala'ikan mutuwa kawai sai ya zama wani mutum haka yanzu ya buga ƙofar gidan bayi suka zo waye kai ya ce a kira mun ya gida alaji ka ce kai kai waye za ka ce a kira mu gida haka zai aka koyi wuce da ya tafiya suka koma suka gaya masa ya suka ce ya ce masa ya koma ya tsara buga kofar gidan shine da suka dawo ya ce ku ce masa mala'ikan mutuwa ne na ɗaya mala'ikan mutuwa to yana gaya musu haka su ji suka jikin suka tashi shi ne wasu suka tulale eh masu gani duk kowa ya karkasu abin ya wuce magana ce ku ga mani ne wanda masu gadi ba sa iya hana ni shiga gida ni ne wanda babu wani karfi da yake tsare ni eh in na iso shi ke nan to mala'ikan mutuwa ba ya shiga bila ba na to biyu ya shiga kuɗi duk bilolin duniya yana shiga ba wani ɗaya shi ga masu gada ma ba sa gani to ga gida na dauda da haka ɗaɗan yi ƙoƙari yawa kan shi ta bawa shi alan na shira'a kafin lokaci ya cika kun ga wannan abin da ya faru da wata shi ne mun kuma kasar kalar namu yanzu daban mu yanzu abin suna muke tura kuɗi ne kun na eh haka ne ai na ce mu yanzu a bankuna muke ɓoye kuɗi ne shiru yawa za ka ga mutum yana tafiya tsaban bai da kokobo eh suna nan jirgin wani zai ka gama za ka bashi da zaka wallahi amma ana da miliyan ɗari miliyan ɗari yana nan sai ya mutu kuma a yi ta ina lillahi wa ina ilaihi kuma je na yana ke kai komai ba ina a komai biya ba su ana kuma kuɗi ɗani Allah yake ba mutane ba duk kuɗi na Allah ne kawai yana sa kake ka gaba ka ɗan ɗana to in ka ɗana mai kyau sai ya ma amfani laya in ka ƙi ɗanawa sai kawai ka zama mai gadi ka gama ka tafi ga kuma hisabi Allah ya dace da ku السلام عليكم
malam sunai wannan da Allah ya tsora maka wani irin wani irin su malam malam yawa to mana abin yawan wani har aljanu ne za su kawo wannan mutum da zai so haka mutum har har ya tashi da rashin lafiya kaga ya zama so kenan na ba san me zai ba ba zan ce gaskiya ba saboda tun da ya shiga kenan sosai malam yadda har mutum bai iya control din kansa har a kai ya ban to akwai aljini ne malam irin wanda suke kawo mutum su iya control din shaidanu ana yara mu to duk da wata abun halaka kafin daga wajen shaidani ko ba mu shi ne lida amma mutum karar kanshi yana iya zama wa shaidanin kansa daman da ran mutum da duniya da san zuciya da shaidan su hudun nan su ne ainihin masu halakar da mutum mutum ya biyo san zuciyarsa zai halaka yawa wannan sau ya ai koma ta kaiwa ya zama rashin hankali eh kaga dai mata iya da ka so mata don za ka aure ta na ka so mata don ka aure ta amma shi ma a musulunci ana son soyayya ya zama yana da iyaka sauran da ka zama Allah kake so ba ba kuma mutum ba saboda da rara an wuce gona da iri magana ya ƙare sai a shiga zuciya da za a so Allah da ita sai a so wani mutum to ko mata aka yi wannan soyayya ba ta wani eh ana son komai ya zama na yawwa in tsaka tsakiya sauran soyayya mai tsalli kuma kawa Allah ya zama Allah ka fito a kan komai shi ya sa Allah ya lissafa abubuwa guda takwas ya ce in kuka zaɓi kansu a kan Allah kan shi da manzon Allah da jihadi saboda Allah ya ce ku Allah ya ce ku je ba ruwa rana ba kalafiya ku jira ran da za mu haɗe da ku kul in kana aba aku wa abuna aku ko وإخوانكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تردونها نعم أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين da haka Allah ya riga ya saba ya ce in duk wanda ya fi son Allah ya fi son kuɗi akan Allah duk wanda ya fi son gidansa akan Allah ya fi son matarsa akan Allah ya fi son kasuwanci akan Allah ko ya fi son ƴan uwanshi akan Allah ko duka da manzon Allah da yada addinin Allah Allah ya ce to shikenan a je a ta duniya shi ne fata rabbatu a je a ji kwana nawa za ku yi hatta ya ci Allah bi aure har Allah zai turo mala'ika mutuwa ya tabbace ku ya kai ku lahira dole shine kaga mutum zai je lahira ba daidai ba ke Allah ya kiya
to shi ma shi wancan wannan wanda ake so aslan ko to shi ma nan zai iya cetar rai tunda wancan yana son sa misali aka ce zai to shi kuma ya yi insurance wannan soyayya ba na Allah da Allah bane ya koma to malam ya san wannan ba daidai bane zai iya saboda cetar rai ya je tunda har an ce masa yana zuwa ya warke zai iya zuwa ya dan da yake to ta ji abu shi ke masa da Allah ta ku ayyuma Allah san ta amma dai irin ne ya kallon ne
ko dai zai halaka a yanayin shi ne bizi magana ma lalla akwai wanda lallaman ka a yi shi kan shi da kyau akwai wanda a wajen lamar muka kai kuma sai ka halaka na to ka kuɓuta ya zo da maganar lallami ai da da lallamin inda ka ji sai kissa tana da tsawo yadda aka yi aka kawo kansa baya yadda kai wanda ma ya je wannan aikin malami ne in ga muku malami ne sosai shi ma da wannan tunanin sai da ya guje ce kai wannan ai maganin fasikanci ne kar Allah ya sa ya tashi ina nan ya juya don maganar ba ta da daɗin ji me ya kawo namiji a ce na kan namiji ka ga mutum sai a ce to shikenan wataƙila auren sa zai yi na sai a yi magana aure ai ka ga magana ana nan ana kan hanya mai kyau سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب مكرم تعالى نيجيريا فاتحه الله يبارك فيك الله يبارك فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون